لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد يا معاشر المصلين عباد الله فإن شريعة الإسلام قد بسطت لنا كل ما نحتاج من خير ولم تضيق علينا فالله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه إنما شرع ليسر للناس سبل العيش الأليم ولم تكن الشريعة الغراء للتضييق علينا فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر ولن شاد هذا الدين أحد إلا غلبه ومن أجل ذلك دعانا الإسلام والقرآن إلى استباحة قول كل ما لم يكن فيه إيذاء لك وللمسلمين والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن نمتثل بهذا الوعي القرآني وأن نقول ما يكون حسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ودعانا إلى الوئام والتحكم لدى الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال كان يداعب أصحابه فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تداعبنا فقال ما أقول إلا حقا ما أقول إلا حقا وقد صح من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه قدر كبير جدا ومن ذلك ما جاء في الصحيحين يا عمير ما فعل نغير والنبي صلى الله عليه وسلم نادى أحد أصحابه بلطافة وبساطة وكأنه اختصه من بين الناس وكأنه اختص هو من بين الناس ووصفه بما لم يكن لدى غيره فقال يا ذا الأذنين فضحك الصحابة كلهم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأنا معهم بإحسان إلى يوم الدين وإن قالت الشريعة بجواز الدعابة والنفاح فإنها لم تترك الأمر مسترسلا ولم تحد له قيدا بل حدد له قيودا يجب أن نلتزم بها متى ما أردنا أن نخوض في هذا البحر الفضام دكا يبو تبوديا ستبت الله سبحانه وتعالى من قوم من قوة da ya kaskantari kasancewar cikin wannan rana mafi alkhairi a sati baki daya ranar juma'a domin ba da abin da ke kanmu ta sallar wajiba sallar juma'a fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadar mu baki daya ya ku yan uwa masallata tabbas addinin musulunci bai tsananta mana ba addinin musulunci bai kuntata mana ba shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗayanta an shar'anta ta ne domin maslahar bayi ubangiji subhanahu wa ta'ala an sha faɗa cewa baya buƙatar komai a wurin kowa baya buƙatar kowa ballantana ya buƙaci komai daga gare shi da wannan shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne domin samu domin amfaninmu domin yalwata mana domin yassare mana rayuwa maimakon a banku mu rayu da hankulanmu da wannan za a ga dukkanin al'umman da suka zaɓi shari'ar Allah subhanahu wata'ala a matsayin manhaji na rayuwa to za ka samu wannan al'umman ta fi kwanciyar hankali da zaman lafiya saɓanin al'umman da ta canza shari'ar Allah subhanahu wata'ala da wata shari'a ta fita daban wanda shi ne natija ce ta hankali da na tunani da wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kwadaita mana hatta wurin zancen mu ya hana mu dukkanin abin da shi ke haramtacce ne mai cutarwa ne kamar ya da alfasha ta hanyar furuci da ƙarya da girba ƙarya da shaidar zur da makamanta irin waɗannan a ɗaya halin kuma ya halasta mana shari'ar Allah ta halasta mana dukkanin abin da shi akwai jin daɗinmu da karshashinmu da kuma jawo hankalin mutane a waye gari su soka dalilin wannan din za ka samu shari'ar musulunci ta halasta mana irin wannan da wannan ya zamto maudu'in hudubar mu a yau ya ku yan uwa masallata kan abin da ya shafi ba'a zai kasance ne kan abin da ya shafi ba'a ba'a ba komai bane illa kishe ni da gaske kamar yadda in na faɗa maka wani abu ba ka ce da ni da gaske kake yi ma'ana ba'a ne kake nufi wannan shine ake ce masa ba'a ya ku yan uwa masallata ba'a kishiyan yi da gaske ne kuma ana yi ne domin yalwatawa da faɗaɗawa na zamantakewa amma matukan bai isa ba bai kai zuwa ga cutarwa ba da zaran an waye gari akwai cutarwa a ciki to ya juya daga ba'a ya dawo izgili kuma izgili abu ne wadda shari'ar musulunci taka haramta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa sahabbansa ba'a suna yi masa ba'a yana yi wa sahabbansa ba'a suna yi masa ba'a yana yi wa iyalansa ba'a su ma suna yi masa ba'a sallallahu alaihi wa sallama amma duk abin da ma'aikin kira da aminci tabbata a gare shi yana yake ba'a da shi mazance za ka samu kalmomi ne da babu ƙarya kalmomi ne da suka barranta daga ƙarya kuma babu abin da yake furtawa face gaskiya sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake zo daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa suka ce ya Rasulullah kana yi mana ba ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yace eh tabbas ina yi muku ba amma ba na furta komai sai gaskiya wannan hadisi ne da Imam Tirmidhi ya karwaye ya kai dan uwana ka yi muƙarana da wannan da abin da yake faruwa a yin tsakankanin mutane na ba za ka samu mummuna al'amari dalilin ba a sai a jefa ka cikin dogon bakin ciki dalilin ba a sai a sa ka yi tafiya tafiyar da bai gaza kilomita biyu ba uku hudu kai sai a jefa ka cikin bakin ciki na tsawon lokaci saboda kai ne sakaci ne dangane da abin hawanka yanzu bari a ɗauke abin hawan ka ɗauka tamkar da an sace ne a gida ana maka ba a nemo kwana uku hudu biyar da abin da ya kama da haka tabbas akwai cutarwa a cikin irin wannan ba wannan kwatance ne na gabaya amma misalai irin na ba'an da shi yana kaiwa ga cutarwa da al'ummar mu suke yi wadda wannan ba'an ta yi hannun riga da ba'an da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa eh tabbas ina yi muku ba'a ina yi muku ba'a amma ba na faɗan komai sai gaskiya ka kwatanta da irin ba'an da ke faruwa a tsakankaninmu a yau za ka samu ba'a ne wanda ya yi nisan gaske daga shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan allah masallata ba'a al'amari ne wanda kike mai kyau kamar yadda akwai ba'an da kike mummuna ne ba'an da kike kyakkyawa shine ba'an da ya sarko ya tsaya a haddinsa na shari'a bai ketara haddi na shari'a ba irin ba'an da shari'ar ba ta so kamar yadda ba'a wanda take mummuna ba'a ce wanda take ta shafi abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kamar ya zanto akwai laifi a ciki akwai yankin zumunta a ciki to irin wannan ba'a ne wanda yake abin zargi ba'a ne wanda yake haifar da gaba da adawa tsakankanin al'umma wanda yake zubar da mutunci wanda yake yanke abota wanda yake kawo kaskanci ire-iren wannan ba'an duk addinin musulunci ya hana asali kuma game da ba'a shine halarci sai dai in ya siffanci da siffar da zai sa ya zanto haramci ya shafe shi to sai zanto haramci ko karhanci ya shafe shi asali game da ba'a kamar yadda malamai suka ambata ya halatta halal ne sai dai da sharaɗin kada ya zanto ya kunshi haramu kamar ƙarya kamar tsoratarwa kamar razanarwa kamar ya zanto dai ya barranta ya zanto ya saba wa ƙa'idoji na musulunci da yake kawo dangane da ba'al da shi na halal. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a baya, yana yi wa sahabbansa ba'a, amma ba ba'a bane na wasa. Domin wasa a musulunci abin gaske ne, Ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa tsammanin ku halice ku ne dan wasa, ko ba za ku koma zuwa gare mu ba, don haka kada ya zama ba'an ya koyi wasa. wasa kuma shi ne abin da za ka yi babu lada babu lada babu lada babu lada kawai kayi ne don hutawa don hutawa da ɗebakewa da ganin sauƙin tafiyar lokaci a wannan wasa ne ba'a yanki ne daga cikin tarbiyyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka ɗauka domin isar da saƙo ga sahabbansa tabbas ya tabbata daga cikin ba'an manzo sallallahu alaihi wasallam annabin tsira da aminci tabbata a gare yake cewa ina yin ba'a amma kuna ganin girma na amma kuna ganin girma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ba'an da baya zubar da mutunci safanin ba'an yau za a ga wani ya mai da hanyar cin abincin shi shine ba da wasa baki daya duk mutumin da yake da alaka da social media zai tabbatar da wannan al'amarin da nake faɗa al'amari ne wanda shi yana faruwa a cikin al'umma yana daga cikin manya-manyan manufa na yin ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa a waye gari ya jefa musu son shi a cikin zukatansu son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajibi to yana bin wannan hanyar wurin ya zamto sahabi ya ta'allaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji yana son shi domin ladan ke girmama ya cancanci aljanna a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala an samu hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina so ka dora ni akan abin hawa ka bani abin hawa in zan tafi bukatu na in tafi ina so ka dora ni akan abin hawa sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbas za mu dora ta akan dan dan yaron rakumi yaron rakuma in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbas za mu baka yaron rakuma ka hau kaga dole zai dabici yi mamaki to ya za a yi duk girman shi haka a ce za a dora shi akan yaron rakuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce za mu dora ta akan yaron rakuma sai yake cewa to me zan yi da yaron rakuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake tora kuma tana haihuwa ne in ba yara ba duk girman ka yanzu idan mahaifiyarka tana nan ai kai yaro ne a wurin ta ko musamman aure irin na yau to ne shine irin ba'an da mahaifi sallallahu alaihi wasallam ya jefa wannan sahabu awaye gari kana ganin wannan sahabu zai mance ba zai mance da wannan mawkifin ba mawkifi ne wanda shike babu kanya a ciki to shine ba'an da kike mu ba kuma musamman kai kokari ba'an ka ya zanto yana da manufa yana da manufa mutane suna tare ba biyu kai ne kafa biyu kowa zai waiga ba karamin ne kai kun basira bane zai iya gano ba'a ne a karan bayi domin so da dama mutane suna so su ga abin al'ajabi ne to amma cikin mutum ɗari ka ɗauki tsiya ka ce kai ne kafa biyu wani ma sai koma ya duba kafan shi so wannan shi ne irin ba'al da yake halarta a shar'ance wannan sahabi yake cewa ya rasulullah ya me zan yi da ɗan kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ai raƙuma tana haihuwa tana haihuwar ƴaƴa ne tana haihuwar ƴaƴa ne an samu hadisi daga anas Allah ya kara masa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya zalu da rai ya kai ne kunnuwa biyu cikin zama yake kai ne kunnuwa biyu sai da dan anas ya dan damuke na dan lokaci sai tunani to ai kowa ma kunnuwa biyu yake da shi amma dai koyaya ne ya wasa musu kwakwalwa a daidai wannan lokaci to waɗannan su ne misalai na ba'an ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake wa sahabbansa so da dama wani lokacin yana yi musu ba'a domin ka ji cewa tare da kai akwai wani don wani lokacin mutum zai zanto cikin kunci da damuwa kaga yana son keɓanta to dalilin ba'a zai sake da mutane kuma sakewa da mutane da mu'amala da mutane yana rage ababuwa masu yawa musamman mutum in ya zanto ne lalura na rashin lafiya ya kuke ganin mutumin da yake ciwo a bar shi kadai cutar zai wahala rabuwa da shi amma in ya zanto a waɗanda suke tare da shi wani lokacin ma har a rinka dan mishi raha da ba da abin da ya kama da haka to sai a ga abin da inda shi kadai ne tsananin na daban ne sai ga cikin karshashi da kuzari kai ka ce ba shi ne ma mai rashin lafiyar ba har ya samu lokacin dogon zance so waɗannan su ne misalai na ba'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon tsira da aminci tabbata a gare shi yakan shigo wurin mu tare da ni kuma akwai wani dan uwan wanda shike karami wanda ake ce masa aba umai yana da wani dan kurku wanda yake wasa da shi wannan kurku sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan su Anas Allah ya kara masa yadda wata rana yana shigowa sai ya ga wannan karamin yaron cikin bakin ciki da damuwa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne ya tambaya cewa me ya faru ne da wannan karamin yaron sai suka ce ai dan gugun shi ne mu wanda ya sa a ce shi yana kiwo ai ya mutu ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kai umai me ya faru da nugai ne ya nuna musu takaici da damuwa na abin da ya sa shi bakin ciki kaga wannan shi ma duk nau'in ba'a duk nau'in ba ne musamman lokaci na tabarbarewar tarbiyya na yara a yau in ba ka jawo su a jiki ba za su sake da kai ba kuma gwargwadon sakewar yaro da kai gwargwadon shiryar da shi hanyar da kake so ya so da dama wallahi yana taimakawa wurin lalacewar yaya a yau rashin sakewar da iyaye ba sa musu wani za ka samu tsakanin da 'ya'yan shi tamkar kawai zaki tamkar zagi to irin wannan sakewa wani lokacin masu mutane su yi tsammanin cewa wai ɗanka ne sai su samu kokwantar hanya ma da ɗanka ne saboda yadda kake sakewa da shi ya zanto lokacin ba'an amma a yi ba'a amma lokacin yi da gaske shi kan shi yaron ya fahimta ya zanto dai ba'a da take a shi kamar yadda shari'a musulunci ta kasifanta yadda na ka ambata a baya ya ku yan uwana masallata ba'a na da waɗansu ƙa'idoji da ya dace a ce an kiyaye a duk lokacin da za ka yi in za ka yi kada ya zanto ka yawaita kada ka zanto ni ba sai ya zanto zancen ka wasa ne a kore shi mutane ba za su bambance gasken ka ba ba za su bambance ra'an ka ba kada ya zanto ya yi yawa kalli dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekaru nawa ya a duniya shekaru sittin da wani abu amma ba'an da aka rawaito daga gare shi ƙididdigan goro to kai kada ya zanto ka yawaita yin ba domin ba idan ya yawaita sosai da sosai to yana haifar da waɗansu matsaloli da za mu yi nan gaba kaɗan insha Allah ya zanto ba'an ta ƙasa tsaki kada ya zanto ba'a ne da ke sa mutane ko da yaushe cikin dariya ko da yanzu cikin dariya ya zubar da mutunci ya faɗar da kai cikin kuskure ibnu hajar yana cewa abin da shike an hana shine yawaita ba kada ya wai aure zanto da zaran an ganka an gaba wannan ɗabi'a ce ta mutane su da dama a yau musamman a barbajiyar wa'azi wani da zaran an ganki kawai an ga komedi kuma da sunan ne shiryarwa to wannan kuskure ne matuƙa ya zanto lokaci ne zuwa lokaci kamar yadda ibnu hajar ya ga ambata domin yawaita yana mantar da mutum ambatar ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mantar da shi tunani kan muhimman al'amura a wannan addinin yana saboda bushewar zuciya yana saboda cutarwa za ka iya yin ba'a in ya zanto ɗabi'anka kenan to aikinka kenan cutar da mutane tana wa'azi dalilin yawaita ba'anka da wani sai ne sanci wani wa'azin ba kuma dole bane daga wurin wa'azin kai tafi wani wurin wa'azin na daban dan dama kila yana zuwa masallacin ne dan kusancin shi da masallacin ko dan waɗansu dalilai na daban amma ya zanto ka mai da ba'anka yana karewa ne akan shi a gode shi to wannan zai saboda mishi mai san kanka yana haifar da gaba yana zubar da mutunci yana sa rashin natsuwa yawan shaba'a kamar yadda ibnu hajar alaihi rahmatullah ya ta'ammata yana daga cikin ka'idojin ba'a ya goyon ruwa ya zanto ya barranta daga ƙarya domin ƙarya haramtaccen abu ne haramtacciyar abu ce wanda shari'ar musulunci ya ka haramta dalilin ba a ne so da dama waɗansu za ka suna kirkiran hikayoyi da labarai da almara suna ɓata wa mutane lokaci da sunan ba wataƙila wani ya taɓa cin karo da irin wannan wani sai ya rubuta maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu can ƙasa kawai sai ya ga kalam fari wani abu ne wanda shi kwata-kwata mara ma'ana ko ya ɗauko maka dogon labari kai ka ce zai siffanta maka magani ka je ka sassaƙi ganyen kargo ka haɗa da ɓawon gwaiba ka haɗa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka cakuɗa ka cakuɗa a daka a bashi ya bushe a yi kaza a yi kaza sai can ka zuba ka ga ta da da irin wannan ba akwai ire-iren waɗannan abubuwan da haramtattu ne haramtattu ne don wasa da hankali ya zanto ba abu ta kubuta daga ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wai yulil ladhi yuhaddithu fa yakdhib kullum azaba ya tabbata gani ba da labari zai yi ƙarya li yubhika bihi nas dan ya sa mutane da riya sai ga mutane sun koma can bangaren comment suna ta kai da nuna rashin jin dadin su kan wannan abin da aka yi da an masu sun tafi sun karanta abin da shi ke ne amfani ne a gare shi a gare su da ya yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi shaukarin azaba shi tabbata gani sa mutane ne yi wa mutane labari da yi musu ƙarya domin ya sa su dariya wailun lahu wailun lahu in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne da imam abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito cikin ba'anka da rahanka ya zama ya kubuta game da izgili da addinin musulunci da addinin musulunci wanda wannan abubuwan da nake faɗa su da dama ba a su a yau an mai da su hanyoyin samun kuɗi ne ma an mai da su hanyoyin samun kuɗi ne wani aikin shi kenan kamanta malami inda a kamilin wa'azin shi ne baki da da da sauki a'a yana cikin waɗansu wurare ne na musamman ya zanto ya mai da shi yana raunata shi yana yaɗa shi domin ya samu mabiya a social media a rinka jin shi kamar yadda yake tsari ne na duniya na abin nan communication a yau da ire-iren waɗannan tsare-tsaren so ya zanto ya kuma game da izgili da addinin musulunci game da izgili da alƙur'ani mai girma wani za a ga ya wani abu ne yake so ya tallata muku wataƙila amma sai kawo alƙur'ani mai girma ya kwabo wani abu nan na jasa ya ɗora zai sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana dannawa kana gani wataƙila ba ga wani ta'addanci ne da aka yi wa addini zai ga ya kuke da isar maka da saƙon da yake so ya isar maka haka wannan shi ma duk dangin ba ne da ya danganci izgili da addinin musulunci mu yi bakin kokari don zo mu nisanci ire-iren waɗannan ababuwa na hudu Allah ya kuna fihi riba ba'an da za ka yi kada ya zanto akwai riba a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mu riba cikin alqur'ani mai girma cikin suratul hujurat ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana hana mu annamimanci yana hana mu ambatan wani da abin da babu shi tare da shi yana hana mu haka don haka mu yi bakin kokari mu nisanci ire-iren waɗannan annabi a ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu shanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da kasashin musulunka yi wa sashin su giba yana daga cikin ba'a da shari'ar musulunci taka halatta ya ku yan uwa a jumlance zanto ta ne kanta da daga dukkan abin da shike haramun ne na biyar Allah ya zuba bi shafi kaska yi ba'an da zai zubar maka da mutuncinka kai kanka ne yin ba kada ya zanto ka rinka yin ba'an da zai zubar maka da mutuncinka yana daga ciki tsaron da a ɗauka da damuna ka ga babban mutum mai kima mai daraja mutane suna fama da damuwa ba su kare da taki lafiya ba amfani yana nan jiya yau gaba daya kowa yana neman fa yadda zai sai ya fito daga gida a cikin dandali ya kurma ihu ya ce sama nan ji wai sama ta nan duk wannan nau'i wanda yanzu kana murna kenan da halin mutane ke saboda kai ka tsira kowa ma ya taba ya ji ce yana ba'ari a irin wannan ba'an bai ne kyau irin wannan ba a mai da kyau kuma tsara ne da mutane a yanzu ɗauka ko kuma a tasha kaga babu wani babba a tasha wanda kake ganin kiman shi da darajar shi wataƙila an kai kuren yin haɗari sai ka jana ɗauke shi kwashe shi da abin da ya kamata in ka tambayi cewa kana so ne wannan haɗarin ya auku sai ce yana ba'a ne ire-iren waɗannan duk babu kyau duk babu kyau domin ba a wasa da rai shi yasa ma ire-iren waɗannan abubuwan in ka gani shari'a ta shar'anta maka abin da zaka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu zanto masu takayyudi da kuyu na shari'ar musulunci duk abin da shari'ar musulunci ta ka halatta mana mu takaita da shi duk abin da ta ka haramta mana mu nisanci shi mana yake cewa kada ya zanto hatta shi wannan ba dan wanda yana cutar da kai karan kanka kawai ga kawai an zuwa ya haɗari ka biya shi ɗibe shi kawai ga kawai haka sarkin ka ne za ka ga yayi sun sun ya canza wuri kuma mutuncin shi zai ragu a wurinka dalilin abin da ya furta duk da cewa inda ya faru shi ne farko wanda zai kai ɗauki dan ya ga waye ji rauni a kai shi asibiti waye kaza amma furucin ya ji rauni da mutunci to ba a ya bu ɗan uwa ya zama ba a ne wanda ya taƙaitu da abin da musulunci yake koyarwa na shida Allah ya khilla bi tawqibi ahli al-haiba kada ya zanto wannan ba'an da kake yi yana rage mutuncin ma'abota mutunci yanzu jihar Kano ma iya cewa akwai sarakuna biyu in kana bibiyar social media za ka ga ko dan kwamiti na musamman da ko da yake shi babban bore ya kamanta sarki sanusi haka ne babban burin shi ne kenan ya kamanta shi wanda kuma yana kamanta shi in kana mutabahin shi so da dama ba ga yana zubar da kiman shi ne da mutuncin shi da darajar shi yana nuna tamkar halin shi da yadda yake ta'amuli da zancen shi kamar ba halitta ba ne yana kirkira wa kanshi ne yana kirkira wa kanshi to dole ne sai mun nisanci irin wannan to akan nan kan abin da ya shafi maluma ba a shari'ar musulunci ta halatta mana ba amma ba irin wannan ba amma ba irin wannan ba amma dan irin irin waɗannan inda za a kama ga shi nan akwai wani ne sunan sa wanda ake ce masa ustaz menene ba haka aikin shi kenan ya da alfasha da sauransu da ɗaukar waɗansu ma'abuta kima da daraja kila tuhuma ake muku sai ya rinka yaɗa wannan tuhumar yana nuna tamkar da goyon bayan ne tuhumar ne kan tuhumar da ake yi wa ƙirƙirar waɗanda waɗanda suke ma'abuta mutunci sabanin tsarin da musulunci ya kawo game da ma'abuta kima da daraja a iya kama ta kana laifi a ƙi rufa mata a a yaɗa ka amma wani wanda shike ne kima a idan al'umma wanda zuban mutunci zuban mutuncin al'umma ne baki daya sai a kama shi malamai sai su bada fatawar cewa a rufe kesin a yi shiru saboda babu maslaha kan tattaunawa kai a karan kanka sai ka ji an wulakanta ka ne ko a karan kanka za a ga kamar ire-iren waɗannan su da dama akwai irin waɗannan mawaƙi din ne kuma na na shari'a menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqimu li zawi hayati asarati kuskuren ma'abutan kima da daraja ku rinka kau da kai game da shi ba komai bane shugaba in yayi za a bi shi keke da keke ba komai bane domin wani lokacin bin shi keke da keken abin da zai haifar mai girma ne matsala ne mai girman gaske so ire-iren waɗannan dole ne ku rinka yi wa malaman izini kan waɗansu al'amura da suke faruwa dole ne ku rinka yi musu izini wannan kenan mala yake cewa yana daga cikin ababen da ya dace a ce mu kiyaye yayin yin ba'a da yin raha shine zanto kada ya zanto Allah ya illa bi tawqiri ahli al-haiba kada ya sa ma abuta kima da daraja yayin da kake wannan ba'an ya rage musu mutunci dalilin ba'anka bi Allah yumahi al-kabir kar ka yi wa babba ba'a domin so da dama kana girma ne kwakwalwarka tana raguwa za ka iya yi wa yaro ba'a take ya gane ba'a ne amma babba zai kare da zaginsa da tsiye masa saboda ta mishi abin da bai kamata ba amma inda yana shekarunka ne kai masa wannan ba'a zai gano ba'a ne me yasa saboda tawayar kwakwalwarsa da hankalin shi da hankali kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya ambata ana girma ne amma mutum yana raguwa ne min ba'd Allahu khalaqakum min ba'd ko thumma ja'ala min ba'di ba'din quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'dan wa shayba ba'dan wa shayba to ya zama duk ba'an da zani ba'a ne wanda shike fi hududi shar in zani ba'a ya zanto ay yura'a shu'uran akharin ka lura da reaction din mutane akwai mutumin da baya gane ba'a da wuri to kanka jefa cikin ta kai shi da damuwa dalilin wannan mu rinka la'akari da wannan fa yajibu ala al-insani an yura'iya masha'i'a mashaa'ir an-nas wa la yujarrih mashaa'ir an-nas amama wa laysa al-maqsud ibhaq akbar adad ba wai manufa bane na ba ka samu wadansu adadin da za su yi dariya a'a ai kawai ya wuce lokaci fi sha shikenan a wuce wurin a'a kada ya zanto kamai da abin tamkar da sana'a kamar yadda na ga ambata a yau so da dama aka bude shafi guda domin neman kuɗi da sunan ba'a daga ba'a kuma sai a ƙetare dokan shari'a sai a ƙetara dokan shari'a abin yana yawa in yi zanto ya kai ga irin waɗannan matakin ya goyon uwa cutar da mutane musamman mumine abu ne wanda yake haramun a musulunci ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ta sashen ku su rinka izgiri da sashi mai yiwa wadda take musu izgirin sun ji ka wurin ubangiji subhanahu wata'ala hakan nan su ma mata iso iso ya zanto ba'anka in za ka yi kada ya shafi alfasha kada ya shafi alfasha wadda duk muna yi a yau kada ya shafi alfasha me yasa za ka iya yin ba'a da wani furucin wanda shike furuci ne kalma ce ne harshen dabo amma da ka maimaita ta zai dawo iskanci kuma sai dawo iskanci ku yi zanto mu rinka nisantin irin waɗannan kalmomin yayin da za yi ba'a mu rinka yin ba'a da kalmomin da take bata kunshi irin waɗannan sifofin ba mu nisanci alfasha wurin yin ba'a mu domin furta alfasha alama ne na rashin kunya alama ce na lalacewar zuciya da wani zai ce maka yana furtawa ne amma baya yi to yayin da ya ga furtin abu ne mai sauƙi a wurin shi to hakan nan aikin zai zo ya fi shi sauƙi wata rana shi yasa ma da zarar ka ji alfasha so ake kar ma ka tsaya a wurin وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بالفحشاء so ya zanto muna nisantar alfasha a lokacin da muke yin ba'a sa'annan ba'an mu ya zanto ta kubuta daga tsoratarwa da razanarwa shine kamar abin da naka ambata a baya eh an san mutum yana da sakaci da abun hawan sai ya zo kawai bacci a kofar gida wataƙila ya yi shekara biyar goma da wannan sakacin amma Allah bai kaddara an ɗauke abun hawan ba kai kuma ka hana shi ka hana shi ya yi sai ka ce to bari zai taɓa ya ke sai ka ɗauke mashin ɗin ka je ka kulle ka ɗaki wata biyu wannan akwai cutarwa ne wata biyu wataƙila ma har kai kuskure da zo ka rantse da Allah ba kai ka dauka ba na rantse da Allah ba zai dauka ba kaga wanda ya fita ba sai can ko bayan tsawon lokaci ka zo ka fito mushi da shi to musulunci ba ya goyon bayan irin wannan domin akwai razanarwa ko ka zo da wuka tsayayin yanka ka a'a wannan ko ba ba a bane wannan ba ba a bane kuma sau da dama irin wannan babu waɗanda suka fi shiga su ne kakanni da jikokinsu ana samun ire-iren waɗannan sosai to ya zanto mu dinga yin ba'an da shari'ar musulunci ta ta halatta ne mu nisanci ba'an da musulunci ba ta halatta ba sa'annan mu rinka la'akari da mawqifi wurin da ya dace ni ba domin akwai ba'an da ba ka yi ta halal ne amma la'akari da wurin da kaka yi bai ba an je ana haka kabari an kawo gawa watakila gawar ramin ya yi kaɗan sai wani ya shiga yana so ya haƙe sai ya ɗago waya a je mu wayan nan la'akari da yana ganin wane ne ba shi kuma wane ne bayan an gama tsab ya mutu shi ba ni waya ce na baka waya ne sabon waya ne da yanzu wannan wurin bai dace a yi ba a ba dan ba wurin ba a bane ba wurin ba a bane to yi zamto muna nisanta ire-iren waɗannan abubuwan sa'annan mu sani kuma yawaita yin ba a kamar yadda na ga ambata yana busar da zuciya yana busar da zuciya saboda so da dama ba'a yana haifar da dariya da raha ko bayan raha kuma sai dariya to yawai da dariya kuma yana busar da zuciya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa tabhakuna wa la tabkun ko wa antum samirun manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam to ya zanto kan mu yawaita ba'a idan za mu yi sa'annan kuma ba'a yana daga cikin matsalar da tana haifar da rakkana da shagala yawaita ba'a yana haifar da wannan sai mutum ya zanto aikin shi kenan aikin shi kenan sai zanto ya haifa kuma rakkana da shagala ɗabi'a ce ta wani ta kafirai ɗabi'a ce ta kafirai ubangiji subhanahu ta'ala yake to fazarhum yaqudu wa yal'abu ko hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun bar su su kuta kawai shi ta wasa har sai sun kara da yinin da aka yi musu alƙawari to ya zai maka daɗi a waye gari a ce kai aikin ka kenan bibiyan a kyakata bibiyan raha da ba'a da sauransu da sharholiya in ji ba wa buhari Allah ya masa rahama ana nan karab kawai zai tafi ka a rani kaga abin ba zai daɗi ba dan ubangiji subhanahu ta'ala bai halice ka domin wannan ba da wannan ma ubangiji yake cewa game da yan wuta yayin da ba a tambaye su ne shigar da su cikin wuta qalu lam naku min al-musallin ko wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma'a al-khalidin to anan matsala ke sai zanto ka shagala da ababen da suke masu muhimmanci fatiha ana kokarin gyara maka kai kuma kana kokarin haddace riwayoyi na bandariya da ba'a da zai kawo ra'a da abin da ya kama da haka yana daga cikin matsalan ba'a yana kauda kwarjini da kima ko a yanzu misali za ka kwatanta haiba na dr salihu jelemu da waɗansu da dama daga cikin maluman da suke yawaita raha da ba'a da sunan da'awa za ka kamanta ba abin ka kamanta ba ne sam kalli malam jafar malam jafar kana ganin baya ba'a baya raha yana yi amma kididdigan ku to irin wannan koyi ne ake so ya zanto mun koya daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zanto ba'an ka tsararru ne amma kamar da ba'a shine aikin ka kenan da sunan kuma da'awa sai ya zanto mutane suna zuwa majalisinka ne ba don su amfana ba da abin da ba su sani ba a sun zo ne don su samu update sai ka je murane shababu je jin update wai a kuduban juma a kuduban juma da ya ku yan uwa dole ne zan so mu nisanci ire-iren waɗannan yawaita ba a domin kada ya haifar mana da wannan yana haifar da gaba da kiyayya yana kai mutum zuwa ga aikata haram aikata haram yana kaiwa zuwa ga cutarwa kamar yadda ya cikin hadisin Abu Hurairah daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la yushiru ahadukum ala akhihi bisila kada ya ku rinka nuna ɗayan ku da makami domin shaytan zai iya sawwara masa yanzu sai a yi aikin da ba a tsammani shi yasa hatta a musulunci ba
takobi ba a tsara takobi a kama yawo da ita ne in an yi gogari haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai cikin garin Madina ana mai da takobi ne cikin kubanta to hakan nan bindiga akwai hatta a tsari na tsaro ma'aikaci ne amma in dai zai shiga jama'a lura da shakalin bindigan shi amma in yana kan aiki ne ba za a ga ta kalli sama ko ta kalli sama amma in ba a kan aiki ba zai ganta a ƙasa to wannan koyarwa ne na musulunci koyarwa ne da musulunci اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا ذا المن والعطاء اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اعتدلوا تراكم وسد الخلف شكسوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام